العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا رانا بيو ga watan Rabi'u Thani hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 17 ga watan Oktoba miladiya 2023 harin da yake cikin wannan ranaku muna da kuma Allah ya datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna da kuma Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin munira wanda yake a unguwar banu fandudai daidai kasuwar wanka ne wani niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri ne a cikin Suratu Maryam. Tun daga farkon Sura, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na hamsin daidai, da yau za mu tashi aya na hamsin da ɗai zuwa abin da Allah ya so. aya na hamsin da ɗaya a cikin suratu maryam shi ne faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa ƙor fil kitabin musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya lamadokin sarki da samu dace kama manta jiya mun gama bayani akan labarin annabi ibrahim da mahaifinsa da yadda ya ɗauki asalib na da'awa zuwa ga mahaifinsa ta hanyar lausasa magana da faɗin maganganu masu daɗi gare shi amma da daga ƙarshe mun ji kakkausan magana wacce ba mahaifin nasa ya yi martani a kanta saboda haka Allah yake tsarawa idan Allah ya shirya da mutum ya shirya in Allah bai shirya da mutum ba ba ka iya shirya da shi to sai Allah ya zo yana ba mu labari game da tarihin annabi Musa Allah ce wadkur fil kitab Musa ka ambata musu game da labarin annabi Musa alayhi salatu wassalam innahu kana mukhlasan shi annabi Musa ya kasance sarkakakke ne mana zababbe ne a gurin Allah ai akhlasahu Allah wastafa Allah ya tsarkake shi kuma ya zabe shi ngani ko ko kuma mukhlisan ya kasance mai tsarkake aiki ne ga Allah duk abin da zai yi na yi ne don Allah saboda al'ikhilas sababin bi an yi kuna al'abu mukhlasa lillah yin aiki don Allah idan kai ka zama mukhlis to yana zama wa dalilin ka zama Allah ya tsarkake ka to annabi Musa zaɓaɓɓe ne Allah ya zabe shi yasa a wata kira'a ko masu kan innahu kana mukhlisan nan kuma innahu kana mukhlasan ko dai ya zama ismu fa'il ko ismu maf'ul ne ya zama mukhlasan ya zama ismu fa'il tsarkakakke ne ma'ana Allah ya tsarkake shi in ko ka karanta shi da mukhlisan ya zama mai tsarkake aiki ne ga Allah yana da ikhlasi a cikin aikinsa sai yasa sai Allah ya zabe shi annabi Musa duka yana ya samu wancan ya samu wannan Allah mabakin sarki ya samu dace shi sa cikin annabawa akwai wanda Allah yake zaba su ya sa su a cikin wannan kamar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah yake ba mu labari game da abin da ya faru tsakanin shi da Imratul Aziz Allah ce wala kad hammat bi ta yunkuri zuwa gare ta shi wa hamma biha shi ma ya yunkuri zuwa gare ta laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujja ta ubangijinsa ba kadhalika linasrifa an su'a wal fasha innahu min ibadina mukhlasin yana daga cikin bayanmu zababbi ko yana daga cikin bayanmu masu tsarkake aiki ina idan ka zama kana da ɗabi'a mai kyau za ta zama ma kariya lokacin da wani abu zai bijiro sai Allah ya baka ƙarfin gwiwa ta imani da za ka kare kanka daga wannan Allah ka taimaka muna samu zama daga cikin tsarkake Allah ya ce wa nadainahu min janibit turi muka kirayi Musa ta ɓangaren dutse al'aiman ta daman Musa. Mana Musa, kan mu manta lokacin da ya taho da iyalansa, an ce ya kawo dutsen nan na tsoro yana tsakanin Misira ne da kuma yankin da annabi Musa ya fito. To sai ya ji kira ta damansa, Allah ya kiraye shi. Shi sana da ke ba mu labari وناديناه من جانب الطور الأيمن muka kiraye annabi Musa kusan dutse ta damansa sai ya ji an kiraye shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace kamar labarin da Allah ya baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kusan Allah ya baiwa manzo labari yace da shi wa ma kunta bi janibil gharbi ibqaraina ila Musa al-amr ko ai kai baka bangaren yamma da dutsen da muka yi magana da annabi Musa ai baka nan malamai suka ce saboda balaga ne na alkur'ani kamata yayi a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bi janibil ayman baka daman Musa sadda muka baiwa muka gana da annabi Musa manzo Allah yana nan ko bai nan ba da wani yake bashi ba yanzu wannan aya Allah cewa yayi wa nadainahu min janibi turil aymani mun kirayi Musa kusa da duki ta dama da shi kenan lokacin da muka kira Musa ta daman sa manzo baya dama dan bai wurin ko ba haka bane to kaga in za a ba da labari kamata ya ce ba ka daman Musa lokacin da muka kiraye shi amma sai Allah yake cewa wa ma kunta bi janibil gharbi kai ba ka ta yamma sadda muka kira annabi Musa kun gane hikimar balaga shi ne malamai suka ce da an ce wa ma kunta bi janibil aymani to kahire sun sami abin suka cewa shi aiwan ga manzo ba shi dama in ji Allah kenan yana bangaren hagu wanda yake bangaren hagu bai da daraja sai aka cire wannan sai aka kawo can ta yadda ko'ina za ka shigo da magana babu duka abu ne Allah yake cewa wa ƙarrabnahu muka kusantar da shi zuwa gare mu na jiyan dan ganawa da shi ana muka kusanto da shi kuma muka gana da shi wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya muka yi masa kyauta daga cikin rahamar mu na ɗan uwansa annabi haruna nabiyan kuma muka sanya annabi haruna ya zamanto annabi saboda addu'ar da waye addu'ar da shi annabi musa ya yi sai Allah ya karɓa ja'alli waziran min ahli haruna akhi ko ba haka bane sai Allah ce sai muka karɓa muka ba shi wannan kyauta wannan alfarma da ya nema sai muka ambace shi ma'ana muka ba shi wannan matsayi wadkur fil kitabi isma'il ka ambata musu daga cikin labarin annabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd ya kasance mai gaskata alkawari ne mai cika alkawari ne in ya alkawari baya saba kana rasulan nabiyya kuma shi ya kasance manzo ne kuma annabi ne ku duba su bibi alqur'ani duka sai da aka gama ambaton annabawan bani isra'ila zakariya Yahaya, annabi Musa, annabi Isa, aka zo aka yi labarin annabi Musa da kansa, aka ambaci annabi Haruna, aka ambaci annabi, duka an yi an kare sai yanzu aka zo labarin annabi Isma'ila. Malamai suka ce, Misa an ka akhara annabi Isma'il, shi baya daga cikin banu Isra'ila. Shi ya girmi banu Isra'ila, baba ne ga banu Isra'ila ta wani ɓangare. Kun gane misali ko? inda su banu isra'ila sun fara ne akan annabi yaqub to shi annabi Ismail baban annabi Yaqub ne kenan shi baba su ne shi yasa sai aka akhara shi yanzu an ƙara zayyana bayani akan su yanzu bari a baka labarin annabi Ismail shi annabi Ismail ɗan waye shi inji Allah Allah ya ce shi mai gaskata alƙawari ne abu mai daraja abu mai tsada jama'a tsada alƙawari aiki ne na annabawan Allah bai kamata mu zama masu saba alƙawari ba in ka san baka ya cika alƙawari kakka saba eh kakka dauka alƙawari tsakaninka da ubangijinka alƙawari tsakaninka da iyalanka alƙawari tsakaninka da yayanka wani ma yau ƙarya ta kai ƙarya har ɗansa sai shi ma ƙarya sai shi ce ai in ka ji kaza zan ma kaza kuma ƙarya na har ɗan shi ce kai abin da babu ko kun ce kuna ba ba ku yi ka ɓaci matanka sun san makareci ne kai sai ka ce za ka yi musu kaza kuma ba ka yi ƴan uwa kai musu alƙawari ba ka yi ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne safa alƙawari malamai suka ce misa aka ambace shi da cewa shi mai cika alƙawari imam al-bagawi a tafsirin sai a mace cewa wata rana annabi ismail ya taba alƙawari da wani mutum alƙawarin zai jira shi mutumin yadda ya ta harka shi yamma ta har kwana uku annabi ismail yana nan bai daga ba har da mutumin ne ya dawo dan kai saba alƙawari dawo yana akaka ce na alƙawari ban ta ina ne yana jira to mun yanzu kaga inda mummunan sima take a cikin ahli sunna har an gano su ma in sun yi magana ba sa cikawa musamman harkar daurin aure musamman harkar da ta shafi alkawari na haduwa mutum ya ce mu haɗu ƙarfi kaza sai lokacin nan na ma wai sai ka gara sai ya ce wallahi gani ne yana shiryawa wannan bai da kyau ka karo ki sa mata hasabu na hu hayyinan ko ko inda Allah ya sai kuna gani abu ne mai sauki wallahi mai girma ne abun Allah ba zama masu alkawari kullum ai muna nasiha idan za ka ba da lokacin aure na yakka kakkasa lokaci in ka san baka cikawa za a daura auren yata tsakanin azhar da la'asar wanda Allah ba shi kun zo da isa za a daura auren yata da fitowar rana kafin azhar me ya rage ka kenan dai duk mutum ya zaka bai cewa yaya kuka yi dama ban ce lokaci kaza ba kafin azhar kuma insha Allah dai daura auren garin ga da waya shi kai azhar ko yana kai da waya inda ba wani uzuri ba dan haka dai kowa shiga tai tai shi in ka san baka ya cika alƙawari ka dauka sannan Allah ya ce wa kana rasulan shi ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi ne me bambancin manzo da annabi malamai sun yi magana guda biyu wasu ka ce manzo shi ne wanda aka saba koma da littafi musamman nashi nabi musa manzo ne nabi ne da an sauko musu da littafi ko ba haka gani wasu ka ce a'a ai an ka ce annabi shi ne wanda ya yi aiki da littafin wani bayan wuce annabi musa annaba da suka biyo duk cikin annaban bin isra'ila sun yi aiki da littafin a taurari da sai a ce da su annabawa inda ba a sauko musu da sabuwar shari'a shi ko manzo wanda aka sauko ma ta shi sabuwar shari'a wasu ka ce a'a yan ka ce manzo shine wanda manzo annabi shine wanda aka aika zuwa ga wata al'umma shi ko annabi wanda ba a aike shi zuwa ga wata al'umma ba Allah dai ya bashi annabta yana da yana ya bada wurwuri da Allah murace shi wallahi a'lam Nabi Isma'ila manzo ne kuma annabi ne na Allah wakane ya amur ahlihu bis sala ya kasance yana umarta iyalansa da yin sallah kana ya amur ahlihu bis sala yana umarta iyalansa da yin sallah nan an kace ya dai kaka dauka iyan shi da matan shi a'a shi annabi mabiyansa duka iyalansa ne kun gane ko yanzu dukan mu iyalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma annabi Isma'ila a zamanin shi dukan mabiyansa iyalansa ne to dukan mabiyansa yana umarnin su da su yi sallah na dai kenan wa zakati kuma yana umarnin su da bayar da zakka wa kana inda rabbih mardiya ya kasance yardadde ne a gurin Allah subhanahu wataala ma'ana a gurin a gurin Allah subhanahu wataala mardiyan da yawa na salihan mutumin kirki ne a gurin Allah Allah ya yarda da shi ce shaziya abin da ne mana ishara da shi cewa yin sallah da yin azumi da bayar da zakka da yin hajji ba kanmu ne ya fara ba duka annabawa Allah ya umarce su da su irin wannan bisa wani masallaci da manzo Allah ya zo lokacin aiki hajjin shi yake cewa annabi saba'in suka yi sallah a cikinsa ma'ana wanda ke zakwa su yi aikin hajji su koma yana aikin hajji ba sabon abu ba ne wannan guri da daddan guri ne yana ɗauke da tarihi Allah maɗaukin sarki ya sa wanda bai samu ziyara gurin ba Allah kashe da rajura sa'annan in kun ka duba ai annabi Ismail ba shi kadai wani Allah ya labarta mana cewa yana umarta iyalansa da su yi sallah. Annabi Isa ai yace wa ausani bis salati waz zakat ko ba haka bane. Amin wasu ce da yin sallah da ba da zakka. Zakariya fa kharaja ala qaumihi min al mihrab. Al mihrab shine musalla masallaci inda suke yin sallah. Annabi Ismaila shi kuma gashi wa kana ya amuru ahlahu bis salati ko ba haka bane. Shi ma annabi Ibrahim roƙon ma Allah yake yana cewa rabbi ja'alni muqimas sala Allah ka sanya ni in zama mai tsayar da sallah ko ba haka ba sai manzon mu alaihi salatu wassalam abinda zamu karanta a gaba kadan Allah ya ce da shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma su yi hakuri akan yin sallah su dage ba a ce wasbir ba san ka ce wastabir a larabci kalmar istabara ta yi ƙarhin ma'ana akan kalmar saba ita sallah ba a sabar kawai take so ba a'a tana buƙatar dagewa inda aiki ja akce da mazo ka umarci ahalinka kenan mu kenan mabiyanka duk mabiya manzo Allah suna ƙarƙashin umarni da ayi sallah kuma an umarce su da su dage su yi hakuri akan sallah dan haka ka mutunta sallah ka dage akan sara ka kai wasa wallahu alam Allah madaukin sarki ya samu dace menene gaba wadkur fil kitabi idris ka ba su labari game da tarihin annabi idris kaga shi ma bai daga cikin wani isra'ila shi ya wuce tun kafin zan suno alayhi salatu wassalam innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai gaskiya ne nabiyan kuma annabi ne an ce as-siddiq shine wanda yake da gaskiya baya faɗin abin da yake sabanin haka ka siffantu da gaskiya sai ka ci amfaninta kana da gaskiya baka wahala ko baka da shi ka faɗi za a yadda amma in kai ba mai gaskiya ba ne sai a ce kai wani kuka da shi ba mutumin kirki ba ne wa rafa'na kuma kanan aliyya muka ɗaukaka shi wuri mai daraja muka ɗaukaka shi a wuri mai daraja an gane ko malamai sun yi fassara makanan aliyan a ina ne kusa akwai hadisin bin Abbas da ke labari akan Isra'i da Mirajin manzon Allah sai da manzon Allah ya Isra'i da Mirajin ya haɗu da Annabi Idris a sama ta nawa sama ta hudu sama da suka ce kenan wa rafa'ana makanan aliyya muka ɗaukaka daraja shi muka kai sama ta hudu muka aje amma tafsiri arraji a gurin malamai daga ciki akwai magana da Ibn Abbas ne ke cewa wa rafa'ana makanan aliyya fil janna mun ba shi matsayi mai girma a cikin gidan aljanna Allah samu dace na'am ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim to wa'annan sune wa'inda Allah madaukakin sarki yayi nema gare su sune wa'inda Allah subhanahu wataala yayi nema gare su haka ne ko su suwa su annabawan da mun ka ambata a cikin ayoyin da suka gabata baki daya annabi ne muka ambata kullum sa wasu nabi goma mun ambaci annabi zakariya annabi yahya annabi isa annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub annabi isma'il annabi idris annabi musa annabi harun in kalisa za su baka annabawa goma su ne muka ambata a cikin wannan suratul maryam kenan in kana son ka samu sunaye annabawa goma ka zo cikin suratul maryam sune na Allah ya game Allah yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim sune wanda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyyin daga cikin annabawa min zurriyyati adam daga cikin zurriyar annabi adam alaihi salatu wassalam haka ne ko su wane ne a cikin zuriyar annabi adam kenan malamai suka ce ana son a hidda kowa ka san inda ya hito min zuriyata adam daga cikin zuriyata annabi adam shine annabi idris inda zuciya girme su sai Allah madaukin sarki ya ce wa mimman hamalna ma'anuhin da waɗanda muka ɗauko su tare da annabi nuhu su waye nan annabi ibrahim ya shiga ciki saboda shi annabi nuhu ko abu thani lil bashar shine baba na biyu a duniya bayan annabi adam aka yi tufana wani ne baba na biyu annabi nuhu shi ko annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa to shi wa mimman hamalna ma'alu annabi ibrahim ya hada da shi zuriyarsu tana koma ne zuwa ga su sam bin nuh annabi ibrahim in ka tare sai ba nisa ba za ka ci zuriyar shi inda ta zo ta tsaya sai Allah madaukin sarki ya ce wa min zuriyar ibrahim haka ma daga zuriyar annabi ibrahim to na ana so a hidda masu annabi isma'il da annabi ishaq ko inda annabi isma'il da annabi Isaka ba su ne ‘ya'yan annabi Ibrahim ba, to da an ka cewa min zuriyar Ibrahim an hidda su, ya ga Ibrahimun kan shi ya hita, Idris ya hita, Ishaqa ya hita, Ismail ya hita, cikin goma saura nawa, saura shidda, sai yake cewa wa Isra'ila da kuma zuriyar Yaƙo, Isra'ila bi ma'ana Yaƙo. inda mun ce isra abdil al Allah cikin Isra'il bawan Allah da kuma zuriya annabi Yaqub su sauran kenan kun gane misali Allah yake cewa wa mimman hadaina daga cikin wa'inda muka yi ma ni'ima hatta wa'inda muka shiryar da su wa shi tabaina muka zabe su nan amma ba da tafsis yayi ta'amimi yanzu kowa ya shiga in ya samu shiriya yana cikin ni'imar Allah kun gane ko wanda duk ya samu shiriya yana daga cikin zaɓin Allah bayan an tsince wasu can to ya nuna akwai sauran Allah ka samu daga ciki idza tutla alaihim ayatuna in aka karanta musu ayatul rahmani ko mun ce wannan suratul rahma ce inda an ambaci ar-rahmatu cikin wannan sura sama da goma sha biyar muna ganin kusan goma sha shida ne an matan rahama a cikin wannan sura ai in an ka ce idan tutula alaihim ayatullahi ya shiga ko bai shiga ba amma inda wannan suratul rahama ne sai an ka ce idan tutula alaihim ayatul rahmani in aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru shine saqaqu sai su fadi sujjadan suna mayin sujjada ga Allah wa rukiya kuma suna yin kuka saboda imani da jin tsoron Allah ana karanta ma alkur'ani sai zama kana hawaye kana yin sujjada ga Allah kana girmamawa ga Ina mutum ya samu zuciya wadda take khashi'a duk da yake ba yana nuna dan ba kai kuka ba kuma baka da imani kun fahimci Hausa haka Allah yake nau'in mutane wani shi ko baban shi zai mutu bai iya kuka haka Allah ya yi shi kun gane ko wani ko ko aka shi zai ga ayi sai ga yana kuka to ka ce bai da imani ne a'a haka Allah yake yin zukata a tawo fahimta kenan wallahu a'lam fa khalafa min ba'dihim khalfun sai ba ta gari suka biyo bayan su kula khalfun a larabci muna da khalfun muna da khalafun bi kasr bi fathihi lam wa bi sukuniha idan ka karanta shi bi sukunin lam bi ma'ana at-talih lalatacci khalfun lalatattu khalfun amma in kace khalafun bi ma'ana as-salih na kirki to da nuna ma nan fa khalafa min ba'dihim khalfun ko ni ne na gashi haka ku kula da lamun din nan da ke wani wasali gare ta to ana nuhin lalatattun baya da suka bijiro inda ana nuhin na kirki ne sai a ce khalafun bi fatahin lam inan fa khalafa min ba'dihim khalfun sai yan baya waɗanda suka lalace suka biyo baya daga cikin lalatar su adabus salata sun toza ta sallah malamai suka ce ko dai su yin ta duka ko ya zama ba su yin ta akan lokaci ko kuma suna yin ta ba su san ta ɓace ba ko ta gyaru in kana cikin wannan uku wallahi kai kokari ka fita to zata sallah ko ba ka yi ko sai ka ga dama ko ko kana yi baka ma iya karatun sallah ba
duk yana daga cikin tozarta sallah wattaba'u shahawat suka bi sha'awan duniya
Allah ce fa sawfa yalqawna bayya da sannu za su haɗu da tozaci mana da sannu za su haɗu da wulaƙanci wasu malamai suka ce ay gayyan wadiyan fi jahannam da sannu za su fada a wani rami da yake cikin wutar jahannam sai an kona su daga cikin waɗanda za a kona akwai masallata wa'inda a za salata suka tuzarta sallah ukiyayi kaka ɗauka wai wanda yake sallah ya tsira ko kana sallah in ka tuzarta sallah sai ka yi kwaso kafin ka hita kwanaki na yi mana khutba musamman akan asnafu al-musallin ko nau'i nau'in masu sallah daga cikin ce akwai masallatan da sallar su ba ta dagawa ko ina daga ƙarshe ma sai an yi musu azaba su ne Allah ce fawailu lil musallin ko ba haka bane wannan azaba ya tabbata ga masu sallah alladhina hum an salatihim sahuna masu rakuwa akan sallah dan haka ake kowa ya kula da sallah sallah abu ne mai girman gaske illa ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ya gyara wa amana ya yi imani wa amila salih ya yi aiki nagari wa ula'ika ya dukhuluna aljannata to su kan wa'annan za su shiga aljanna wa la yuzlamu da shay'an ba za a zalunce su da komai komai ba za a rage musu jannati adnin aljanna mazauna matabbata allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wace Allah kun gane ko allati wa'ada Allahu ya yi ko bai ba a zan cewa adar rahman don dai ka ƙara samun jin sanyi a zuciyarka don wannan sura suratul rahman aljanna da Allah mai rahama yayi ma bayansa alƙawari bil ghaibi a boye dukkan mu ta wani aljanna amma mun yadda da ko mai daba ai ta san gabi gare mu daga Allah ya muna alƙawari da abin da yake boye muka yadda da shi to wata rana sai mun ga mu ciki insha Allah Allah ya samu daga cikin wanda za su shiga aljanna innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle alƙawarin Allah mai zai kiwa ne wata rana mun ga labari sai mun ga matiyan da ma'ana ka'ina mai kasancewa ne wata rana sai ya kasance ga an shiga aljanna la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yasasshiyar magana a cikin aljanna illa salama sai dai su rinka jin aminci aminci suna yin majunan su sallama da girmamawa kowa yana girmama wani aljanna wallahum rizquhum suna samun arzikin su suna samun abincin su a cikin aljanna haka ne ko bukuratan wa menene fashiya safiya da marice aljanna za a rinka muku abinci da safe da menene kawai ci na ake to abin tambaya akwai sahiya a aljanna ita aljanna ba sahiya ba mu ci dan ranar ma ba mu babu lissafin yau wata yana kaza a'a malamai sun ce an yi abin da hankalin mutane za su ɗauka don ku fahimci kan lokaci ne ake samun abinci a aljanna da lokacin cin abinci bukata ya kama sai da kuka abincin ya yanzu ai in ka je yunwa sai ka fara tunanin shi shi ka hazanci ko to ko kuma damu kana kawo namun zabi da rana na za ka samu shi wallahi wani muna son shi wani lokaci amma bai ciwa ne to a aljanna kawai kana tunanin kawai da ka yi tunanin kaza na to shi za ka gaya zaka dambun nama ne nake so na son a yi min dambun nama na giwa saba'in sai ga shi aka kawo ma tano saba'in na lemun hari a jirge abinci rana kenan ka inda kana son ci kawai ka shiga aljanna na ka ba mu aljanna to shine da ishara nan cewa arzikinsu zai zo musu abincinsu yana zo musu safe da marce ishara ne zuwa ga abin da mutum zai dauka amma aljanna babu dare babu rana babu asubahi babu azhar babu rasa dan ba a sallah a aljanna ba a yi an kare rayuwa kawai za a yi Allah ce tilkal jannatu waccan aljanna da muka ba ku labari allati nurithu min ibadina wace za mu gadar da ita daga wasu daga cikin bayinmu man kana taqiya wa'inda suka kasance masu jin tsoron Allah duk wanda ya kasance mai jin tsoron Allah za mu gadar da shi aljanna yana malamai suka ce ana samun gadon aljanna ne idan har mutum ya ji tsoron Allah domin tsoron Allah yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ya samu aljanna Allah ka ban wa aljanna Allah ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik haka ne ko ina ne gurin yake to haka ne wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sabkowa daga sama sai dai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina shi ne yake da sani game da abun da yake gaba gare mu mana game da al'amarin da ya shafi lahira wa ma khalfana da abun da yake bayan mu shi ne abun da ya shafi al'amari na duniya wa ma bayyana zalika da kuma abun da yake tsakanin wannan malamai suka ce wa ma bayyana zalika ay bainan nafahataini shi Allah shi ya san abun da zai faru gobe na lamarin lahira shine da yake cewa lahu ma baina aidina al'amarin da yake a gabaninmu na lahira wanda zai faru Allah shi ke da ilimi a kai shi sannan ma halfana shi yake da labarin abin da zai biyo baya gare mu abin da yake shafi al'amarin duniya amma baina zalika da abin da yake tsakankanin wannan shine in aka yi mutu kowa ya mutu ba kowa a duniya dan damar da aka samu dan tazaran nan Allah shi yake da ilimin me yake faruwa za a waye gari babu kowa a duniya ya mutu sai Allah ko to shine wa ma bayyana aidina abin da ke tsakanin nan kafin a tashi ilimin ilimin shi yana gurin Allah subhanahu wataala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka ba mai mantuwa bane alamai sun ce an saukar da wannan aya ne fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya ce da jibril ma mana'aka an tazurana akthara ma tazurana me yasa baka ƙara kawo mana ziyara sai da yadda kake kawo mana ziyara jibril ya ce a'a ayin kaga mun taho gurin ka aiko mu na an kai ba wai da ra'ayin mu na muke zakwa inda kai ba a'a da kaga mun to aiko mu na an kai shine sai Allah ya saukar da wannan aya aka bayyana wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da ka gani shine wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu ba muna sauka bane haka kawai a son ranmu sai dai da umarnin ubangijinka saboda me ubangijinka ai ga matsayin shi lahu ma ma baina aibina ko shi yake da ilimi abin da yake gabatin mu abin da ya shafi lahirar mu kuma halfana da abin da yake bayan mu abin da ya shafi al'amarin duniya wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin busa guda biyu bayan kowa ya mutu Allah shi yake da ilimin wannan sannan ka sani amma kana rabbuka nasiya ubangiji ka ba mai mantuwa ba duk abin da ya faru Allah bai manta kodai Allah yake cewa rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin samai da kasai kuma bainahuma kuma shine yake ubangijin abin da yake tsakanin samai da kasai fa'budhu wa bauta ma Allah wastabir li ibadati ku hakuri ku dage game da ibadar Allah hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wanda yake ka fada ka fada da Allah ai shine jiranin nan da nake mana ishara game da annabi haya alaihi salatu wassalam ko ba haka bane lam naj'al lahu min qablu samiyya ko shine nace fassarar da tafi kusa da fassarar maluma cewa kwasan wanda yake kafaɗa kafaɗa da shi na ce mana wasu suna ganin suna fassara shi da shin kasan mai suna irin nashi to nan ba ana son kai la'akari da mai suna irin na haya ba a ana son kasan ko da akwai mai suna irin ya haya to ba irin ya haya ba ne shi shin kasan ƙaramin yaro mai shekaru irin na haya wanda yake da ilimi irin na haya lalace babu shi don haka nan hal ta'lamu lahu samiya baka cewa shin ka san me suna irin na Allah a'a shin ka san wanda yake ka fada ka fada da Allah babu ai zai iya yiwa wani yace sunan shi Allah ko da ya ce sunan shi Allah to baya aiki irin na Allah wanda ya sama da ƙasa shi yasa shekul islam bin taimiyya alaihi masarama ya ce wa hadhihi al-aya tadammanat jami'a anwa'i tauhid talata ta kumshi gaba da nau'i uku na tauhidi akwai sama na tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wasu sifat ya an ce ma madalilu ala zalika zo ka karanta wannan aya sai ka ce rabbus samawati wal ard nan ka hidda tauhidin rububiyya ubangijin samai da kasi amma bai da mako fa'abudhu ku bauta masa kana tabbatar da uluhiyya nan ka tabbatar da tauhidul uluhiyya cewa ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah hal ta'lamu lahu samiyya nan kuma tauhidul asma'i was sifat ya hita laysa kamithlihi shay ko ba haka bane ba abin da ya kama da shi kana tabbatar da tauhidul asma'i was sifat Allah yake cewa wa yaqulul insan mutun na azam zai rinka cewa to daga nan izuwa ƙarshen sura za ta bayyana muna nuk'o'i guda biyar muhimman kanun labarai guda biyar wa'inda Allah ya yi makafirai raddi a kai da kuma bayyana bayanan da ya kamata musulmi ya sani mu buɗe kunne don musansu ga nuk'a ta farko wa ya ƙulul insanu mutum zai rinka cewa na al'insanu alkafir kahiri wanda ya kafir cewa Allah zai rinka cewa ai dama mitu shin yanzu idan na mutu bayan na mutu da saufa ukhraju hayya da sannu za a fitar da ni a raye bayan na mutu shi ba yana faɗi ba ne don yana ganin zai yi yanzu a ce ni na mutu za a tashi? gane misali sai Allah ya ce awala ya tukurul insan shi shi mutum kahiri wanda ya kawurce mana bai tuna cewa an na halakanahu min qablu mun halice shi kafin ya kasance da babu shi shi sa ce min qablu a ka'ida ta larabci in min tazo abin da yazo kusan ta jarra yake dauka amma ba a ce min qable ba sai an ce min qablu dan a nuna ma fi shay'un mahdhuf akwai abin da aka share shi dan adam bai tunanin kafin shi fara wannan magana da babu shi muka yi shi bai tuna wannan ma'ana anna khalaqnahu min qabl mu muka yi shi fa walam yaku shay'a bai kasance wani abu Allah ce fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah na rantsuwa da kansa la nahshurannahum wallahi za mu tashi su shayatin sannan shedanun su da suke raya musu cewa ba zai yi a tashe su ba to su ma duka za a hada da su za mu haɗa su wuri guda duka sun ma lanuhdiran nan sa'annan za mu halarto da su ga baki ɗayansu haula jahannama jifiya su zo gefen jahannama a ma'ana a kikkife mun gane ko an ka ce jafiyan za su zo a gurfane duka za mu halarto da su ba shaidanu ke raya musu wannan ba ala ce da su da shaidanu su duka za mu haɗa su wuri guda ثم لننزعن من كل شيئة sannan za mu fitar daga cikin kowace tawaga ta kafirai da nan ana ai da na janna za mu fitar da min kulli shi'atin daga cikin kowane tawaga na kafirai daga cikin kowane ma'abuta addini ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda ya fi tsananin kafirci game da Allah shi za mu sawa gaba kowane ‘yan iska akwai irin iskancinsu, wani shi ɗan iska na amma bai sata, sai dai shaye-shaye. Ta sai a ribi cikin mashaya waye ya sha sai a sa shi gaba. Wani ɗan iska na shi bai shaye-shaye, amma ɓarawo na. Sai a ribi cikin ɓarayi wane ne ya sata a sa shi gaba. Kun gane? Wani shi ɗan iska na bai sata bai cace bai shan giya amma majinaci ne to shi ne sai Allah ya ce thumma lananzi'anna min kulli shi za mu fitar daga cikin kowane bangare na lalatattu sai mu fitar da ayyuhum ashaddu ala arrahmani ko da aka ce wace ala lahi ba ala arrahmani wane ne yafi laifi ma'ana itiyan shine sabo wane ne zo ma Allah da abin da bai so sai a hidda shi sai a sashi gaba kenan duk wanda kake da hirin nashi in kaga an kada shi rami to rami nan da kai ma za ka shiga Allah ya kare mu lahira lahiran nan Allah ya samu zo da samu rahama ma ku tashi hankali a ciki Allah ce thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliyan ثم سألنا لنحن أعلم من مكفق وسن بالذين هم أولى بها سليا وإن سوني سكفي تشنتا سكون دوتا mu muka fi kowa sanin wanda ya cancanta mu kona a cikin wuta wa in minkum illa waridha wannan hadhihi qa'idatun amma qa'ida ce ta kowa da kowa mai imanin da mara imanin duk wanda zai je aljanna Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowanne daga cikin ku kafin aljanna sai ya ketara ta kan sirati kan kan wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan al'amari ya kasance a gurin ubangijinka ma'ana qada ka'in man ka'ina ma'ana qada'un ka'in ma'ana hukunci ne wanda yake kasantacce Allah ya yi stamp ya tabbatar da sai wannan abin ya faru mana da riga ya wajabtar da wannan duk imanin mutum in zai tai aljanna ta nan zai bi sai dai kowa zai bi siradi ne gurgunan imanin shi wani sai in ya zama ana yi da sai ce a duniya an bamu labari za a biyo kan siradi sai ce tana kan biyo kana da dai karfin imani ne ba gani ba wanda ya sha daga sai ya ce ai ni duk an kece ni ce ni ka ba in wuce da kyar na ko sha duka wurin nan kai sa'a ai da kyarnin tsallake sirati ya yi a ce mutum ya kuskure manzo Allah ya ce wani zai biya kamar walƙiya ya wuce wani zai wuce kamar doki mai ƙarfi wani zai wuce kamar kana ta hiya ƙasa sunusun wani zai wuce yana yi yana rarrafe wani zai wuce sai ya samface ya komo ya samface ya komo da ƙarya sha يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم inar ji'o wa ra'akun fartami sun nuna kar Allah ya sa ka zama cikin masu hauka magana ka zama cikin wanda za a ce wani jira naka ce ina a yi sire ka zo lakari don mu ci gaba Allah ce sun manonajin ladina taƙau sannan za mu kubutar da dukkan wa'inda suka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsallakar da su wa nazaru zalimina fiha jitiyya sai mu bar azzalumai wanda suka kafirce wa Allah a cikin wata titiyan a kikkife a gurgurfane ga sunan sun fada wa idza tutla alaihim ayatuna to ga wani jinsi na kafirai an shigo wata magana nukta ta biyu in aka karanta makafirai ayoyin bayyanatin ayoyi waɗanda suke a bayyane ƙarar labina kafarorin labina amanu sai kafirai su ce da wani suka yi imani ayyul fariƙai na khairun makama suwa ne ne a ɓangarori guda biyu suke da matsaya mafi alheri wa ahsanu nadiya kuma suwa suka fi kyakkyawan wurin zama nadiyan daga nadi ne abin da ce ma nadin kamar fada fada nan ne mai ai fada fada ne ko akwai fada ministoci akwai fada da fice da fice akwai fada yan meri akwai fada yan kaza ko ba haka bane to yanzu wani zai zai na cewa kai ni a yamai fada ministoci na nake zama in ka hada kanka da kai da can cikin yan kasuwa kana shan kura kun gane misali da ke so in kawo mana kahirai sai su rinka cewa masu imani to mu da ku wani na yahin babban matsayi wani na adda wurin zama mai kyau inda kuke zamanan nan shi wannan da kuka ce annabin talakawa na azzagaye da shi in ko cikin akwai wani mai kuɗi akwai wani mai mulki akwai wani kaza akwai wani kaza ya za ku haɗa kanku da mu to shi ne Allah yake son ya maimaita mana ya bayyana mana anan ba a la'akari da matsayin duniya ana la'akari ne da matsayin lahira ba a la'akari da babban matsayi a duniya ana la'akari ne da aikin kwarai da imani kakkai bugun gaba da ni ina zama muri iri kaza a kai godiya ma Allah ya sa kana da imani kana aikin kwarai yanzu ya ga muna mun yi jangon ko ba haka bane da Allah cikin wani minista na wako eh wani shi gane shi ke to shi shi da sa da zai wancan na ustaz na zan zauna ga gare shi kun gane misali haka ba dabi'a ce ta magabatan kirki ba ɗabi'a ce na masu suka ga addini ayyul fariqai na khairun maqam wani bangare biyu ne suka fi alherin matsayi wa ahsanu nabiyya suke da dandamali na zama mai kyau wallahi akwai da yawa suna son su to tare da mu suna ganin ai su ba ajin mu bane mun ko mun ce wallahi ƙarya ne majalisi na Qur'ani yana gaban kowane majalisi wallahi amma wata rana za su gani inda muna rai mu wanga shi muka rike shi muka ba daraja duk wanda yake ganin akan wannan ba mu kai ba muna kallon shi shi ayaba ne yana kallon mu bare ne wata rana zai gane ashe lalle da an ta tare da shi ko dai mu rike magana Allah mu babu abinda zai sa ka samu daraja sai alqur'ani ka rike shi kawai wanda duk yake ganin ya wuce ka ana nan ana nan ne na na wuce ne wa kam ahlakna qablahum min qarni ko mana mun halakar da al'umomi da yawa hum ahsanu athatan sun fi su kyawun wuraren zama asan bisa shine kayan zama kamar kayan ɗaki shirya wuri ya yi kyau Allah ya ce in kuna ganin wurin zaman ku na kwarai ne mun halakar da waɗanda sun fi ku wuraren zama mai kyau wariya da kuma kyawun gani wanda su in an sun ka tsaya aka kalle su aka kalle ku to matsayin ku ba irin nasu bane sun yi ku matsayi amma da ba su bi Allah ba mu halakar da su da haka a yanzu duk wani mutum da yake ganin wani matsayi na gare shi biron shi na kwarai ne an samai komai an yi waɗanda sun fi shi matsayi mai kyau in ji Allah amma yau ba musu in yana gani yana da kira mai kyau ne an yi masu sura mai kyau yau ba musu na ka kai la'akari da biron ka ka kai la'akari da kyawun jikinka da yi ma Allah biyayya kai aiki na kwarai sai Allah ya baka daraja ana madaukin sarki bisa mai masa biyayya ulkace da su man kana fit dalalati wanda ya kasance a cikin bata cikin shirka da kafirci haka ne ko Allah ya ce faliyum lidlahu rahmanu madda Allah subhanahu wataala sai ya kara yalwanta masa cikin batarsa shi ta bata kan sai ce ar-rahman nan kana fi dalalati ay fil kufr wa shirk wanda yake cikin bata kafirci da shirka faliyum lid haka ne ko ay faliyazid lahu rahmanu Allah zai masa kari ma'ana maddan sai ya masa ƙari a cikin ziyaratu fil mali wal ahli wa ghairi dalik sai Allah ƙara mai wadata da dukiya shi duk abin da shi sai ga yana yi sai ga kamar wani matsayi ne yake da shi a gurin Allah hatta idza ra'aw ma yu'aduna hayyayin da suka ga abin da muka yi musu alƙawari abin da aka musu alƙawari immal azaba ko dai su ga azaba wanda Allah subhanahu wataala ya musu alkawari malamai suka ce immal azab shine azaban duniya ana bayani ne kahirai sai da suke alfahari sai ga azaban duniya sun gani da aka ta yakin badar ga azaba suna gani suna neman gudu Allah ya kama su da azaba kuma haka suka je suka hadu da Allah ba cikin shiri ba wa in masaa ko kuma kiyama ta zo ta tsaya musu kaga mutuwa ta zo fiyo ta bincike ka ba sai alamuna man huwa sharrun makana ai za su sani wane ne yake da mummunan matsayi wa ad'afu junda kuma za su san wanda yake da mataimaka masu rauni ba nan duniya suna gari suna da watsayi ba Allah ce in ba su gyara ba suka koma ga Allah za su san duniya mafi sharrin wuri ne suka zauna kuma za su san su suke da sojoji masu rauni wanda za su ba su gane wa yazidu Allahu alladhina amanu wa yazidu Allahu alladhina hatadaw hudakum Allah subhanahu wataala zai karawa waɗanda suka shirye shirya wanda suka yi imani Allah madaukin sarki zai kara musu su kara shiryuwa kun ga wa'ince ne su Allah zai ƙara yalwanta musu a cikin ɓannansu su kuma waɗanda suka yi imani Allah zai ƙara musu a cikin shiryarsu kenan daga cikin abin da yake ƙara imani aikin alheri daga cikin abin da yake ƙara shiri bacewa aikin sharri manzo Allah ce taqulul hasanatu ukhti ukhti ukhti ma'ana in kana aikin kwarai kyakkyawan aiki yana cewa ai uwata ai uwata sai ya zama kana ƙara kusanci ga Allah idan kuma kana sabo sai ya zama to zunubi yana ƙara rinjaye shi sa za ga mutum ya fara laifi yana jin kunya kaɗan kaɗan haye kan shi wanda bai ji kunya Allah ba wanda jin kunya shi ya lalace kenan Allah kare mu Allah ce wal baqiyatu salihat wanzanzu ayyuka da mutum zai yi na lada khairun inda rabbika thawaban su suka fi alkhairin lada a gurin Allah wa khairun maradda su suka fi alherin makoma ga mutum dan adam in ya koma zuwa ga Allah. Allah yake cewa, A fara'aitan labi ka fara bi ayatina, haka ne ko? Shin nan nukta ta uku kenan, mun yi nukta ta biyu, yanzu ga nukta ta uku. A fara'aitan labi ka fara bi ayatina, ka ga wannan da ya kafircewa ayoyin wa ƙada la'uta yanna malan wa walalan yake cewa wallahi za a ba shi dukiya da kuma ‘ya'ya. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Malamai sun yi bayani akan dalilin sauka wannan a cewa an sauka da ita ne akan Khabbab bin Arat. Shi Khabbab kana ɗayinan ai al-haddad mutum ne wanda yake makeri. Shi ne ya bi wani daga cikin kafirai irin masu wadatan nan wani abu na bashi ya shiga tsakaninsu shi ne zai yake cewa ka biya ni haƙƙina ya ce shi ba zai ba suwa ba ya ce to ba zan gushe ina bin ka bashi ba har radda kan mutu a tashi ka hatta ta mutu wa tuba haka mutu a tashi ka shi ne karin ya yi dariya ya yi dariya ya ce mai ni in mutu a tashi ni ce to ko da ma na mutu an tashe ni a lahira yadda na hika matsayi a duniya lahira ma na hika matsayi a ba haka mutane ke gani ba wani yanzu in yana da kuɗi ganin shi ka yana da wani matsayi ne a gurin Allah shi yasa ya bashi hana ka da yawa ganin suka in sun samu kuɗi an karrama su ne ba sa da aka da jarabawa ne ba mal insan ya maftalahu rabbuhu eh menene gaba fa akaramahu wani amahu fa ya kudu rabi a karɓar ubangiji ya jarabe sai ce an karrama shi ba ka kuɗi ba karramawa ba ne jarrabawa ne haka ma hana ka wadata ba walakantawa ba ne shi ma jarraba ne dala cewa amma ya zama fitala fa qadara alaihi rizqa fa ya kudu rabi ba walakantawa ba ne ku fahimci hikimar Allah akwai radda gari zai zahi ka yi sallah ka yi azumi ka yi istighfari duk wani abu ka yi kuma ka yi da baka da kosi shi ka yi sati kana ka samu ka sai da komi ba wallahi jarabawa ce kaka dauka wai Allah ba san kai ya hankuri ko kuma in ka nan ka taba wannan shigo wannan shigo wallahi Allah ya zura ma ido ne jarraba ka yake shine dai wannan magana shine Allah yake saukar da wanda ne yake cewa afara aital ladhi kafara bi ayatina kaga wannan da ya kafirci ayoyin mu waƙala yana cewa la'utayenna za a bashi malan dukiya wa waladan da kuma da kuma ɗaya Allah ce attala da gaiba ya ce shin ya leko ne lahira ba gaiba bace ya leko waye gaya masa amin takhadha inda rahman kaga ba ce inda Allah amin takhadha inda rahman ahda ko yayi alƙawari da Allah ne yaushe suke alƙawari da Allah balle ce in anta lahira za a bashi dukiya da yaya Allah ce kalla a'a lamarin ba haka yake ba sanaktubu ma yaqulu za mu rubuci abinda duk yake faɗa wana muddu lahu min al'azabi madda za kuma mu yalwanta masa yalwantawa daga cikin azabin da zamu masa Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ce za mu rubuta da ba ana rubuta da ko ba rubuta ana rubuta Allah yake cewa ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kirge duk abin da mutane su yi amma su sun manta kenan nan da aka yi ba wai yanzu ne da ya yi magana ake son a rubuta ba a'a dama ana nan ana rubuta ma'ana nan an riga ma rubuce yana nan a ce
wa narithuhu ma yaqulu kuma za mu gaji abin nan da yake magana akan shi na dukiya ma'ana wa narithuhu ma yaqulu wannan dukiyar da yake alfahari da ita Allah ce to mu za mu gaje ta da ƙarshe ayati na fardan shi zo mana shi kadai a ranar lahira kun gane misali ba dukiyar ta yake alfahari da ita ba Allah ce to za mu gaje ta za a waye gari ya mutu ya bar ƴaƴan su mutu su bar mu jikoki jikokin su mutu sai kowa ya mutu dukiyar ta zama ta dawo a hannun mu wa ya'ti na fardan shi kadai zai zo mana da Allah ka taba ganin wani mai kuɗi dan gata ya mutu ya tai da wani abu ba wani mai kuɗi da Allah ya nufe shi ya gyara ya ya je abin gane makabarta dan uwansa ya rasu kasan yanzu masu kuɗin har zuwa makabartan sai an ga waye ya mutu da wuya ka ga gawa talaka masu kuɗi da yawa sun araji motoci har ana ganewa in ka biya ka ga an baka motoci a ce wani babba ya mutu ko ba da wani da irin wannan dada ya ce yana kallo aka yi rami ciki aka ƙara yin wani rami aka ɗauke shi aka sa aka ɗauko tukunya an ka hwahwashe ta aka sa aka ruhi aka mai da ƙasa ya ce shi ma abin da ya bashi tsoro wai sai ana cewa ku zo ku wanke hannayen ku sama gare shi cewa nawa ti abin da wani ya tara yau a saman shi ake wanke hannuwa kuma an kai shi an baro shi kuma haka na zaɓi shawa yau in mutum ya mutu gatan da za a yi mai a ce wani jama'a sun zo sun halatta amma da an wanke hannuwa kowa ya tara wurin shi shi ya tsara cewa ya tina farda zai zo mana shi kadai to ba shi kadai ba shi dai zo na shi bai da kyau mu ko da muke rayu mu kokari mu gyara nan da zamu je mu Allah mu kadai ya zama mu je tare da alheri Allah ya hada mu da alheri Allah yake cewa wattakhadhu min dunillahi alaha haka ne ko ga cin ci gaba wattakhadhu min dunillahi alaha sun riki allola kuma bayan Allah sun riƙi ababen bauta kuma bayan Allah haka ne ko me yasa suka riƙi maka a matsayin abin bauta kuma bayan wai ne ya kunu lahum izzan dan su zamo waɗanda za su hana su daga azaban Allah mana izzan ai mani atan min azabillah dan gumakan nan su kare su daga azabar da Allah zai musu to yi haka ne kuna tsoron wancan shi muku azaba ku rike wannan to ko sai kiwon gama na ku kama wancan mai azaban mu ba shi kenan ba Allah sa mu dace Allah ce kalla ba haka lamarin yake ba sayakfuruna bi ibadatihim za su kafurce game da menene game da bautar da suke musu ai sayakfuruna ai sayatabarraun su abin nan da suka riga matsayin allola to ranar kiyama za su ce wallahi mu ba mu san kuna yi ba mu ba mu sa ku ba mu ba allolan ku muke ba shine sai ku fulu bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda Allah madaukin sarki yace za su kasance mataimaka a gare su diddan bi ma'ana aunan bil azab za su taimaka musu wajen shiga azaba abinda za su yi kenan iya kokarin da za su yi su taimaka musu wajen fadawa a cikin azaba amma in banda wannan babu wani alheri da yake tare da su Allah madaukin sarki ya samu dace an gane wannan ko yake cewa sai ko nuna alaihim su abun bautan nan za su kasance game da kafirai diddan ai aunan bil azabi masu taimaka musu wajen azabar da za a yi musu ba su da wani amfani da za su yi musu Allah ce alam tara shi baka ba baka labari ba ko baka ga cewa ba anna arsalna shayatin mu ne za mu tayar da shidanu mana muka ɗora shidanu alkafirina akan kafirai da uzuhum azza mana tana tunkuɗa su tunkuɗawa Allah maɗaukin sarki ya kare mu gane ku kahiran shidanu ne ke dunguza su da aka musu wa'azi sai su ji shida nuna nuna musu suna da wata izza ba za su yi biyayya ba ba za su yi kaza Allah yake cewa alam tara ashe baka ga cewa ba anna arsalna shayatin mu ne muka aiko da shayatanu alkafirin akan kafirai da uzzuhum azza ma'ana tana tura su turawa Allah madaukin sarki ya samu naje ma'ana tuz'ijuhum fi ma'asiyatillah suna motsa su wajen sabon Allah suna ƙara jin ƙarfi a wajen sabon Allah wala ta'ajal alaihim kakkai gaugawa game da su kakkai gaugawa azaba ya same su karbu da su inna ma na'uddu lahum adda Allah madaukin sarki yace ai muna lissafa musu kwanakin su ne daga ad lissafawa inna ma na'uddu lahum adda muna lissafa musu kamar ma cewa ne ya dade bai mutu ba kullu ya lumfashi ai lissahi bai ci ya lissafa suna mutu yau nahshurul muttaqina ranar da zamu tayar da masu jin tsoron Allah kai nahshurun zamu tashe su cikin karramawa ila rahmani zuwa waye zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala kaga an kace ila rahman ba ce ila menene ba haka ne ko zuwa ga Allah madaukin sarki menene gaba a wafda mana za su je cikin girmamawa kenan shine wafdan cikin natsuwa za su ce zuwa ga Allah subhanahu wataala sabanin yadda kafirai za su je gurin wancan gurin Allah subhanahu wataala ana kore da su Allah ya madaukin sarki ya ce menene wala suqul mujrimina zamu kora kahire kamar da ake kora dabbobi ila jahannama zuwa ga shiga wata jahannama wirdan a cikin kishi shine tasha suna dauke da kishirwa an ce sai an samu su wani irin kishi kishin ruwa sannan a koro su kamar dabbobi sai a tura su cikin wuta to kishin ya kai komi zahin ruwa za su sha suna shan ruwa hanji na zuba kuma sha suke yi kamar yadda raƙumi yake shan ruwa ruwan bai maganin kishi bai maganin yunwa amma banin kishin ya cilasta dole sai sun sha an ka kurkurin zahi kaga hanji ya zuba bari za ka yi ko ba masu sha za su yi saboda allah ya sa su cikin musiba sanadiyar mummuna aikin da su ne Allah ya ce layin dukkanin shafa'at ba su da dama su samu wani zai cece su illa mani ta haza inda rahmani ahada sai dai wanda ya yi alkawari tsakanin shi da Allah mana sai dai wanda ya aikin kwarai tsakanin shi da Allah wannan ayoyi guda biyu da ta saman nan akwai ƙarin bayanai da zamu yi akan su in Allah kai mana rai gobe dan za mu kammala wannan sura an lakare mu shiga suratul taha Allah ya samu dace abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk